بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da safiyar ranar juma'a ita ce safiyar 17 ga watan zulka'ada safiyar ranar litinin to safi ranar litinin 17 ga watan zulqa'ada shekara ta 1447 bayan hijira wanda ya dace da lissafin 4 ga watan Mai 2026 daga birnin Azare a jihar Bauchi a cikin dauran mu ta littafin Al-Muqiba wallafar al-Imam Shamsuddin zahabi rahmatullahi alayhi al-Imam zahabi ya rasu a shekara ta 748 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ah zamu tashi kai tsaye daga shafi na 69 ko wannan shine ah binnan darasi na shida haka ne inda zahabi yake cewa walahum fi dhalika afradun فإن كان لو صرح بمن حدثه عن المسمى لعرف ضعفه فهذا غرض مذموم وجناية على السنة ومن يعاني ذلك جرح به فإن الدين النصيحة yana magana akan tadlisi akan an'ana ta mudallisai yace walahum fi zalika aghradu masu yin tadlisi suna da manufa me yake sa malami yace ya ƙi faɗin sunan malaminsa ko ya canza masa suna ko ya wata dawurwura ko wani magudi da ba za a gane ba ya ce daga cikin dalilin fa'in kana lausar rahabi man haddathahu anil musamman idan ya fahimci cewa in ya faɗi sunan wanda ya karantar da shi wannan riwaya daga wani la'urifa ba'afuhu za a gane cewa wanda ya gaya masa mai rauni ne malamai ne guda biyu akwai wanda ya gaya masa akwai kuma na sama da wanda i gaya masa dukkaninsu ya yi zamani da su sai ce an sai ya goce wanda ya gaya masa sai ya faɗi na sama ko kuma ya faɗe shi da wani suna da ba za a gane shi ba to kaga wannan na farko shine wanda zai ki faɗan shi gaba ɗaya ya ce fa hadha gharadun mazmumun wannan manufa ce abin zargi abin Allah wadare ba daidai bane mutum ya haka wa jinayatun ala sunna kuma ta'addanci ne akan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai ɓoye sunan wanda ya gaya masa don kar a gane rauninsa kuma rashin ganewa sai ta sa a je a karɓi abin da bayi da inganci wa man yu'ani zalika juriha wanda yake fama da irin wannan cutar to za a juriha bihi za a soke shi za a ce yana yin tadlisi wanda yake abin suka fa inna dinan nasihatu domin addini yana tsaye ne akan ainihin wato tsayuwa akan gaskiya yin abin da ya dace shine an-nasiha wannan hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sananne cikin cikin cikin jawami'ul kalim na annabi sallallahu alaihi wasallam wa in fa'alahu talaban lil uluwi faqat idan kuma yayi dan neman uluwi dan a ce isnadin sa gajere ne shi ma wata manufar ce sukan yi haka domin gajarta tsayin isnadi aw ihaman li takthir shuyukh ko kuma yana so yayi mutane barazana cewa yana da malamai da yawa maimakon kullun aji shi daga gun malami guda daya yana so a ji sunan malamai mabambanta yau ya ce daga mutumin gari kaza gobe ya ce daga dan wane jibe ya ce daga baban wane jibe ya faɗi suna daban-daban kuma duk mutum ɗaya ne bi an yusammi shekha marratan wani lokaci ya kira shi da sunansa muhammad ibn ahmad wa yukannihi ukhra wani lokaci ya ce abu isma'il wa yansibahu ila sana'atin wani lokaci ya ce al-haddad ko al-kisa'i ko al-bazzar ya faɗe shi zuwa ga sana'arsa au baladin wani lokaci ya ce al'azhari ko ya ce ashami ko al-misri kaga mutum ɗaya ne amma ya faɗe shi da suna daban-daban la ya kadu ya urafu bihi sai dinga faɗan sana'a ko garin da ba a san shi da shi ba wa amsali zalika da da ire-iren haka kama ya kulu kaman kaji ya ce haddasa al-bukhari ce malam nagarin bukhara ya ba mu hadisi idan ya ce bukhari abinda za a fara tunani mutumin garin bukhara wa yaqsudu man yubakhiru nasa alhalin yana nufin wani mai sai da turaren wuta ne kaga ya ya shi'umtar da mutane au ya ce haddasana ali aliyun bima wara an-nahari ce malam aliyu ya ba mu labari in an ce ma wara an-nahar wata ƙasa ce sananniya wa ya'ani naharan ashe yana nufin wani ɗan gulbi ne a garin su me yakon idan an ce ma wara an-nahar ana nufin wata ƙasa sananniya a yankin Asiya au haddasana bi zabida ko yace ya ba mu hadisi a zabid zabid kuma gari ne sananne madina ce sananniya a ƙasar yaman shi kuma ba ita yake nufi ba wa yuridu mawdi'an bi fuz bi qus yana nufin wani wuri a ƙasar masar da ake ce maqus kama fi mujmal bukamai da yake a cikin mujmal billahi kenan au haddasana bi harran ko yace ya ba mu hadisi a harran asalin garin harran wani gari ne sananne a ƙasar sham asalin garin da ake cewa shine garin su ibnu taymiya harran da ake cewa shi al-harrani wairidu ƙaryatal marji alhalin yana nufin wani ɗan gari ne a marji kusan garuruwa da dama ana samun su da sunaye da yawa amma sai wani gari guda ɗaya shahara da sunan yanzu garin azarai ɗin nan aya ko wani gari mai suna azarai a wani waje daban ƙaramin gari wanda ba a sani ba ko amma da zaran ka ce na je azarai to wannan katagun ba a fara tsammani ashe kai ba shi kake nufi ba haka da zaran an ce misali nasarawa watakila za a tsammanci jihar nasarawa a shi wani ɗan ƙauye ne a nan kusa da jama'a da kake nufi a yana kake yake ce a nasarawa nake yake kana za a yi tsammanin lafiya ko lafiyar can ta ta kusa da abuja a shi wani ɗan ƙauye ne a nan kusa da zugau kake to ire-iren wannan kaga duk tadlisi ne ka faɗi sunan da ba za a gane ba to haka wata sana'a ko wani abu makamancin haka to wannan shi ake ce tadlis na shuyukh yace duk wannan bai dai fa hadha muhtamalun to wannan ma ana dan kauda kai a kansa bai kai kamar wancan na farkon ba wal wara'u tarku amma taka tsantsan na addini yana hukunta barin sa shi yafi bai da wata maslaha wa min amsalati tadlis daga cikin misalan tadlisi akwai al-hasan an abi huraira riwaya al-hasan ابن أبي الحسن الحسن البصري أن أبي هريرة وجمهورهم على أنه منقطع لم يلقى لو كتما لم يسنى قنوان رواية ينككيا الحسن البصري بيقمد أبو هريرة tare cewa sun yi zamani guda ɗaya akwai yiwuwar mu'asara sun yi mu'asara akwai yiwuwar luƙwai a kankaninsu kuma alhassan albasari ya ma shiga ƙasar madina abu huraira kuma a lokacin ya fita shi kuma ya tafi ƙasar najiran amma ba su gamu ba shine magana da malamai suka yi itimadi to in ka ga al-Hasan an Abi Huraira to akwai tadlisi a ciki wa qad ruwiya an al-Hasan qala amma ruwaito al-Hasan din yana cewa haddathana Abu Huraira duk da haka malamai suka ce faqila ana haddathana ahla baladi sai dai yana nufin mutanen garin su Abu Huraira suka ga mushi kaman was'alil qarya ay was'al ahlal qaryati وقد يؤدي تدليس الأسماء إلى جهالة الراوي الثقة كما ودن تدليسي نججي سنة malamai ka iya sanya wani malami sananne sai ya zama ka zo ka faɗe shi yadda ba a san shi ba fa yuraddu khabaruhu sahihu a yadda ka faɗe shi da sunan da ba a gane shi ba sanadiyya haka sai ya zama na cewa an yi an yi raddi an tunkuɗe riwayarsa ingantacciya fa hadhihi mafsada kaga wannan barna ce walakinnaha fi ghairi jami'il bukhari wa nahwi an samu waɗannan a cikin littafin da ba sayyul bukhari ba a wasu littafai can daban alladhi taqarrara anna mawdu'ahu lis-sihah wanda masu shi suka ce shi ma sahihi ne wannan yana gugar zana ne ga wasu abin nan wasu littafai kamar littafan su ibn Khuzaima da sauransu su ma sun ce littafan su sahihi kuma sun yi wasu abubuwa kwatankwacin waɗannan sai ya ce fa innar rajula qad qala fi jami'i yace ko dake shi ma fa bukhari din a cikin littafin sa al-jami'u sahih yace haddathana abdullahi wa arada bihi ibn salih al-misri akwai abdullahi ibn salih al-misri katibul layth abdullahi ibn salih al-misri malami ne shine sakataren al-imamu al-layth ibn salih al-misri tare suke harkokinsu na kasuwa da sauransu kuma malami ne da malamai suka ce yana da rauni al-imam al-bukhari yayi yayi riwaya daga gare shi a cikin mutaba'at ba a cikin usul ba mu kiyaye aka ce usul shine hadisan da yake kawo bayan kulla babi aka ce mutaba'at za ga wani lokaci bayan an kawo hadisin da ke sama sai kuma kaji ya ce taba'ahu fulanun an fulane ko wa qala li khalifa akhbarana fulanun an fulane to wannan ita ce mutaba'a ƙarin ƙarfi ne ma hadisin to anan yayi riwaya daga gare shi to kuma sai aka ga wani waje inda yace haddathana abdullah qala haddathana abdul aziz ibn abi salama har zuwa kan wato wata riwaya ta ta fassara fadan Allah ya ayyuhal ladzina amanu ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa bashiran wa nazira to wannan da yace haddathana abdullahi kadai غير منصوب إلى أحد سيوسكتي عبد الله بن صالح عبد الله بن صالح وني وسكتي الكوفي وسكتي عبد الله بن صالح المصري ne wannan وسكتي عبد الله بن مسلمة القعنبي ne al-Imam az-Zahabi in ka koma cikin Sirr alamin nubala yayi wannan magana yace shi yana ganin Abdullah ibn Salih al-Misri ne kuma wannan wani abu ne wanda bai ji dadin shi ba bai dace a ce kamar Bukhari ya wannan ba. Hakanan al-Imam Bukhari ya ƙara cewa wa qala haddathana Yaqub akwai Yaqub ibn Humayd ibn Kasib Yaqub ibn Humayd ibn Kasib babban malami ne cikin malamai zaka ga al-Imam Ibn Abi Amr mai littafin As-Sunnah Ibn Abi Asim yana yawan riwaya daga gare shi shi wannan Yaqub ibn Kasib ana danganta shi zuwa ga kakansa ibnu kasib amma asalin sunan yaqub ibnu humaid ibnu kasib to shi ma bukhari yace a waje guda biyu a cikin sahih bukhari a cikin kitabu sulh da kuma cikin magazi wajen babu zikiri man shahida badr ya ambace shi yace haddathana yaqub qala haddathana ibrahim ibn sa'd sai suka ce yaqub wannan yaqub ibnu ibrahim ad-dauraqi ne wanda shi kuma thika ne wasu suka ce a ba shi bane lalle lalle yaqub anan yaqub ibnu humayd ibn kasib ne domin wannan isnadin ya zo mufassalan a cikin wani littafi Imam al-Bukhari a cikin Adabul Mufrad da cikin at-Tarikh tattaunawa ce mai tsayi malamai sun yi tanka koma cikin Sirr al-Amin Nubala cikin Fathul Bari cikin abin nan makamantansa kamar cikin littafin mizzi abin nan tahzibul kamal zaka ga maganganun akai da ina aka kwana ina aka tashi to waɗannan guda biyu in ya tabbata haka ne to shi ma bukhari yayi irin abin da yake fara din yayi yayi ihani yayi ihani yayi riwaya da wani abu wanda ba za a gane ba to amma Imam Bukhari yana da uzurori irin waɗannan riwayat ɗin da suke da maganganu da malamai suke da maganganu a kansu zaka ga baya kawo su a cikin abin da su ne usuluddin abin da ya shafi aqida abin da ya shafi tauhidi abin da ya shafi ibadat abin da ya shafi mu'amalat da sauran masail na fiqh baya kawo su amma zaka yi ganin su a cikin magazi za ka yi ganinsa a cikin akhbarul anbiya za ka yi ganinsa a cikin kitabun tafsir za ka yi ganinsa a cikin wasu abubuwa waɗanda ba su ne tushen addini ba wasu abubuwa ne a babuka waɗanda suka wannanci asalin addini to da sauƙi a irin waɗannan wuraren kuma galibi yakan kawo su ne don irin wannan riyada ɗin don a tattauna a ilmance idan wuri ya mushi dik to yana iya sai ya ɗan samu kanshi mafita da wata riwaya irin wannan amma idan a cikin abin da ya shafi usul ne na addini to baya wasa da waɗannan hasali ya gwammace ya bar babi babu hadisi akan ya kawo wanda za a yi ta cece kuce akai za ga wasu babuka a cikin bukhari babu hadisi babun ne kawai ma'ana ya riga ya yi babun yana da hadisin a zuciyarsa ya zo ya gama duka kanakancin zai rubuta sai ji bai natsu da hadisin ba kawai sai ya bashi haka sai bashi haka kawai ya bar maku fiqihun amma ba zai kawo hadisin ba da haka ne za ga babuka wajen wajen babi 70 a cikin sahih bukhari waɗanda ba su da hadisi shi sa mutumin da bai san darajar Imam al-Bukhari ba bai karanci littafin ba to bai dace ya sa baki yawan ana magana a cikin kan littafin idan ka san darajar shi da mutuncinsa to akwai abubuwan da ko yayi sai ka kau da kai imamu zahabi din nan akwai inda ya zo ana magana akan abin nan yaqub rawajini yaqub rawajini kowa ya sani mutum ne dan shi'a cikin mutanen kasar kufa shi'a rafida yazo bukhari ya kawo hadisin sa shine mai hadisin man adali waliyan faqad azantu bil harb da imamu zahabi ya kalla hadisin na cikin sirr alamin ce alamin nubala yace wannan hadisin cikin sirr alamin nubala da cikin mizan da itidal yace wannan hadisi an lissafa shi daga cikin da ba dan kasancewarsa a cikin sahih bukhari ba ce walaila walaula haibatul jami'is sahih la udda min manakiri da ba dan kwarjinin bukhari bai ce wallahi da sai an lissafa shi cikin manakirin malamin nan amma shi girman imam zahabi bukhari ya mai kwarjini amma sai ga wani dan tatsitsi yanzu wanda bai gama iya larabci ba shi bai gani wannan kwarjinin so waɗannan wuraren guda biyu shine sune yake mana ishara cewa fa innar rajula qad qala fi jami'i haddathana abdullah wa arada bihi ibn salih al-misri wa qala haddathana yaqub wa arada bihi ibn kasib wa fihi ma linun subin suna da lin idan za a yi magana akan mutumin sai a ce lin kai ne mai tambaya jiya ko idan za a yi magana akan isa sai a ce layyin idan idan mutum ne sai a ce fihi lin idan isnadi ne sai a ce isnadun layyin wanda yake da yake da wato ana ganin dama-dama shi bai da gwabi sosai waɗannan masalin jama'a da ake tattaunawa ku dinga ɗaukan izina game da su kuna taƙayyidin fawa'id ɗin da zaran kun ji su al'ilmu saidun wal kitabatu qaidu sannan ku bibiye su wanda suka san da gaske su ɗaliban ilimi ne to su koma su bibiya ku dinga bin masadir ɗin kuna ganin tattaunawar da malamai suke za ku samu fa'idoji da yawa. Wa bi kulli halin a tadlisu munafin lil ikhlas, zahabi ya ce, to koma dai yaya ne, tadlisanci ya ci karo da ikhlasi, wanda yake abin shi da tsantsan ikhlasi, bai kamata ya magudi, bai kamata ya dinga bayyana da wata siffa da ba ta shi ba. Lima fihi min tazayyun saboda a ciki akwai ƙoƙarin nuna wata kwalliya, kamar mutum yana a tashabbu bi malam ya to ba daidai ba ne ya shiga cikin fanin Allah wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'al mutum yana so a yaba mai da abin da bai aikata ba yana so a ce yana da shehunnai da yawa alhalin bai da su da yawa da gaske ne ana so ɗalibi ya zama yana da malamai da yawa mun dai ji zahabi din nan ji yawan malaman shi sama da dubu shi yasa ya zama yadda yake din nan wanda yake da malami guda ɗaya ba zai samu falala irin wanda yake da malami biyar goma ashirin ba ko da haddar ƙwar'ani ce idan ka yi tagun wani malami sai ka gun wani malami ka yi muraja sai ka je gun wani malami sai ka yi taswi'i sai ka je gun na gaba sai ka sake yin wata riwaya sai ka je gun wani sai ka bada ard to za ka ga haddar ka ta fita waɗanda kawai suka tsaya gun malami guda ɗaya nagarta za ka fi samun ilimi za ka fi sanin ina aka kwana ina aka tashi to balanta kuma ilmomin addini mu kuma yanzu a jahilci irin na mutanen ƙasar mu sai mutum ya rike wani malami guda ɗaya ni shi kaɗai ne malami na ai Allah kawai ake wa haka shi kaɗai ne ubangijin ka amma malami ba ma ka gane nagartan malamin ka sai ka saurari wani malamin sai ka saurari malamin wani sai ka jawo wanda malamin ka yake faɗa na daidai ka ji an maimaita su ba tare da sun yi mitin an ce to ɗaliban nan fa na ce musu kaza kai ma ka gaya musu inda malamin ka yi kuskure kuma sai ka ji wani malamin ya faɗi daidai sai ka ga ɗan adancin shi a wajen to ana so in za ka iya ka yi malamai da yawa yanzu idan kai dan kasuwa ne kana zuwa kano daga nan azare kana sayayya sai ka ce kullum kwastomin ka guda ɗaya ne wata ranku zai kwashe kafaka dole ga zama kana da wani a nan kana da wani a can kana da wani na biyan bukata kaza kana da wani a can kowanne akwai amfanin da zai maka kuma ka ji farashi daban-daban ko don haka ake so ka samu malamai da yawa to in baka samu din ba sai ka hakura da yadda Allah yi kar kai iddi'a'in abin da babu al-muttaribu ma ruwaya ala ala aujihim mukhtalifa shine hadisin da aka ruwaito shi ta fuskoki daban-daban aujihim mukhtalifa fa ya'tallu al-hadith sai hadisi ya zama da illa masu riwaya daban-daban sun ruwaito shi kuma kowa ya ruwaito shi da rauni da wani rauni a wani waje wannan shine abin da ya faru da hadisin shafar addu'a hadisin abu dawuda da ya zo akan an gama addu'a a shafa a fuska wasu malamai suna gani akwai ittirabi fahimka na da illatu gaira mu'assira idan illar da aka yi wa hadisin ta kasance ba mai tasiri ba ce bi an yi ruwiya hutsabtu ala wajihin wa mukhalifuhu wahin a samu amintacce ya ruwaito shi ta wata fuska wanda ya saba mashi kuma mai rauni ne falaisa bi ma'alulin to ba za a yi illata shi ba shi wannan asabt din sai a bashi a karbina shi wa qad saqa ad-darqutni kaseeran min hadha an-namati fi kitab al-ilal al-imam ad-darqutni ya kawo hadisi da yawa a cikin kitab al-ilal dinsa ire-iren waɗannan wato hadisan da sun zo ta wata fuska ingantacciya kuma sun zo ta wasu fuskoki masu rauni yayi ta kawo su malam yace falam yusid dar kutini bai canka ba anan yayi kuskure li'anna al-hukma li-thabt domin anan ana hukunci ne ga wanda yake amintacce din al-imamu dar kutini babban malami ne cikin malamai wanda a zamanin shi ba a ga irin sa ba kuma tun bayan su al-imamu al-bukhari su da su baihaqi su ibn hibbana to ba a ga malami gogagge akan ma'rifatul ilal kamar sa ba kitabul ilal nashi mujalladi shida ne amma duka imla'i ne daga haddasa wato zaman majalisi ne yake ta koro bayanai in yazo za a karanta hadisi ya ci gaba da sharhi da koro masail dinsa daliban suna suna kwafewa da haka aka rubuta kitabul illa duka mahsulat ne na na kwakwalwarsa da haddasa saboda haka dan ya samu waɗannan abin nan din kuma ba wai kuskure bane a'a mustalah ɗinsa ne bambanta na imamu zahabi shi a islahinsa da hadisin da akwai wata riwaya wadda take da matsala to zai lissafa shi a cikin hadisai masu illa ya rage maka kai ka tabbatar da illa yanzu qadiha ce ko gairu ko gairu qadiha shi kuma zahabi yana ganin tunda an tabbatar da illa gairu qadiha ce to bai dace a kwararo su a cikin lissafin hadisai masu illa ba kaga bambancin manhaji ne fa'in kanar sabtu arsalahu masalan amma idan ya zama shi amintacce shi ne ya kawo shi mursali walwahi wa salahu shi kuma mai raunin ya sa sahabin fala ibrata bi waslihi to ba za a kula da wannan riwaya mausuliya ba li amrayn dan abu biyu li da'afi rawihi wa li annahu ma'lulun bi irsali thabt lahu saboda mai riwayan da ya kawo shi da isnadi mausuli ko da shi kaɗai ya kawo shi ba za a karɓa ba yana da rauni sannan kuma ga wani amintacce ya saba mishi ya zo da shi mursali kana da hadisi guda ɗaya sai wane ya kawo shi da isnadi mursali wannan nan da ya kawo shi shine as-siqatu thabt sai wani kuma ya kawo shi sai ya ambaci sahabban hadisin to malaman hadisi ba za su yi murna da wannan da ya ambaci sahabban ba domin ko da shi kaɗai ne ba za a karɓa ba balantana kuma ya saba amintacce ina fata mun gane ثم علم أن أكثر المتكلم فيهم ma ba'afahumul huffadu illa li mukhalafatihim lil athbat sannan kasancewa mafi yawan waɗanda aka yi magana a kansu saboda wato haddasu aka ce ba su da nagarta to an yi haka ne saboda suna saba wa amintattu ya aka yi aka gane cewa su masu rauni ne bayan an gwama hadisansu da na amintattu sai aka tarar suna saba wa amintattu din da aka aka gane rauninsu ta hanyar wato sabru riwayatin shine kuma abinda Darul Qutni din yake yi shine abinda Ibn Adi yake a cikin Al-Kamil fi Dhafa'ir Rijal da ire-iren su idan ya kawo malami zai kawo hadisansa sai ya bayyana inda ya saba wa amintattu wa in kana al-hadithu qad rawahu thabt bi isnadin aw waqafahu aw arsalahu wa rufaqa'uhu al-athbatu yukhalifunahu idan kuma aka samu shi amintacce ya ruwaito hadisi da wani isnadi ko ya kawo shi mawqufi ya dakatar da shi akan sahabi aw arsalahu ko ya kawo shi mursali wa rufaqa'uhu al-athbat amma ‘yan ajinsu mates ɗinsa cikin amintattu yu khalifunahu su kuma sun saba mashi ya yi irsali sun yi isnadi ko ya yi isnadi sun yi irsali ko ya yi waƙafu sun yi wasu fal'ibratu bi majtama'a alaihi fiƙatu to za a lura da wanda amintattu suka taru a kai fa'inal wahida kad yaghlatu domin mutum ɗaya yakan samu kuskure wa huna qattara jaha zuhuru ghalatihi kuma anan an samu karina da ke nuna cewa eh shi yafi kusa da kuskure fiye da su fala ta'alila ba za a ce illa bace wal ibratu bil jamaa sai a kalli al jamaa din duk wannan yana mai da yana mai da magana ne ga dara kutu wa in tasawal adadu idan kuma aka samu nan mutum biyu shan mutum biyu ko nan uku can uku shi tasawal adad wa ikhtalafa al hafizani mutum ɗaya da ɗaya ko biyu da biyu suka yi saɓani walam ya tarjah alhukumu li ahadihima alal akhar aka rasa gane wa za a bi na waye yafi na ɗayan shu'uba ya kawo shi da riwaya kaza hammad ya kawo shi da wata riwaya akasin wannan ko maliku ya kawo shi da riwaya kaza sannan wani cikin aqranu malik shi kuma ya kawo da kaman kaman al-ibn al-majishun shi kuma ya kawo da wata riwayar daban. Hamadu ɗan Salama da Hamadu ɗan Zaid misali da ire-irensu, to yaya za a yi ya ce fahadar darbu ya suƙul Bukhari wa Muslimun alwajihai ne fi kitabaihima. Irin wannan ne za ka ga Bukhari da Muslim in suka zo sai su kawo duka riwayoyin. Galibin riwayoyin da Muslim za ga ya kawo riwaya ya ƙara kawo wata ya ƙara kawo wata. Galibi saboda mu ma da kwantsa idan mujahilai ne mu ba ma gane me yake amma irin wannan abin yake akan wani lafazi kamar misali yanzu lafazin law mana'uni inaqan da law mana'uni iqalan irin wannan abin ne ya faru inda za su hana ni wata yar matala inaqan kenan ko su hana ni wani randi igiya wala da sai na yake su sai ga ya kawo wannan ya kawo wancan to gama garin mutane sai su ce bambancin riwaya ne kawai a wata riwaya an ce kaza a wata riwaya an ce kaza da ka cikin daura a masallace ko amma masana karatun sai sun bibi wanne ne wanda annabi ya faɗa kuma za su iya tsinkaya haka daga abin da ke cikin isnadojin farko daga isnadin da ya fara gabatarwa da kuma wanda ya biyo baya daga nan za su fara tsananto wanne ne murajjahi a wajensa haka limamu abu dauda yana yin wannan shi ma cikin sunan abu daud zai kawo hadisi sai ya kawo wasu riwayat a ƙasa irinsa masu wani bambancin lafazi a cikin isnadi ko cikin matini to su a tunanin sun su kawo isnadi kawai shi kenan wai sun yi komai ba za su ce maka ga abin da isnadi yake nufi ba kai ya kamata a ce ka san me isnadi yake nufi in baka sani ba ga suna cewa ba harkar ka bace yadda ka san rubuta maka takardar magani ga kalla za ka dai wani alwutsutsi ne a ciki ko amma kana kai musu famasi sun san me yake nufi za su ce maka eh za ka sha kaza na kwana kaza za a ma allura kaza za a yi test kaza duk kai in ka kalla ba za ka ga wannan ba a ciki ba to ina ruwanka da ita ba ruwanka da wani takarda ta su ce ban musu kayi su to haka suke sai su kawo shi wa bil aula sauquhuma limakhtalafa fi lafzihi idza amkana jam'u ma'anahu yace abin da ya fi dacewa shi ne a kawo inda suka saba in zai yiwu sai a haɗa ma'anar kuma haka ɗin suke wa min amsati ikhtilafil hafizaini an yusammi ahaduhuma fil isnadi thiqatan wa yubdilahu bil al-akhar bi thiqatin akhar ko inda za a samu daga cikin misalin haka shine a samu wani cikin hafizai guda biyu a daidai wata gaba ya faɗi wani mutum shi kuma a ɗayan kuma a wata gaba ya faɗi wani kaman wajen gabar sahabi wannan ya ce abu huraira wannan kuma ya ce aisha kuma ya zama makarajin hadisin daga tabi'i ne guda ɗaya balantana a fara tunanin cewa shahidi ne gare shi au ya kula ahduhuma ko ɗayansu ya ce an rajulin wa ya kula al'akharu an fulani ko a samu irin wannan yanayin fa yusammi zalikal mubham wancan ya ce an rajulin wannan kuma sai ya faɗi sunan mutumin da ake tunani a wajen fahadha la yadurru fi sihha wannan bai da matsala ya zama ziyaratu ya zama wato ziyaratu sika kenan fama idan talafa jama'atun fi amma ya ka samu mutane da yawa sun yi saɓani wa a taubihi ala aqwalin idda a samu mutum uku hudu biyar duka daga makaranta ɗaya kowa ya faɗa nashi daban to wannan shine fa hadha yuhinul haditha to wannan shine mutarib din shine ittirabi din wannan ya faɗi nashi wancan ya faɗi nashi wancan ya faɗi nashi wa yadullu ala anna rawi rawiyahu lam yutqinhu sai nuna cewa wato mai riwayan bai haddace ba bai haddace ba irin misalin da muka yi jiya kamar a ce yara guda uku su zo daga gida ɗaya su zo gun mai shago da yake sai da kaya wannan ta ce an ce a bamu omo wannan ya ce taliya aka ce a bamu wannan ya ce a sabulu aka ce musu ya kuma duka sako guda ɗaya kaga kai mai shago zaka ce to wanne ni ban gane me kuke so kowa ya ce mamansu ce ta ce a ba su sabulu wannan ya ce a omo ya ce a bayar wannan ya ce a indomi ya ce a bayar kaga dole kai ne shagon su saka cikin rudani da dai an dai abu ɗaya za a siya to ya kamata kalmar su ta zama ɗaya in kuma kowa abin da aka aiko shi daban ne to ya kawo kuɗin shi daban to kuma kuɗi dai suka kawo dole ka ce kai dala ba ma san shirme ku je ku saki tambayowa saboda itirabi ne wannan mun gane sai ce na'am law haddasa bihi ala salasati awjihin tarajjaha tarju ila wajhin wahid fa hadha laysa bimu'tal da ce bai ba da hadisin ta fuskoki guda uku amma wanda ƙarshe suna komawa zuwa ga ɗaya akwai da za a haɗa su zuwa ga guda ɗaya to wannan ba illa bane ka an ya kula malikun an zuhri an ibn al-musayyib an abi huraira kaman maliku yace daga zuhri daga sayyid dan musayyib daga abu huraira wa yaqulu uqayl uqayl kuma yace an zuhri an abi salama daga zuhri daga abu salama wa yarwihi ibn uyayna an zuhri an sa'id wa abi salama ma'a aga mutane uku maliku da uqayl da ibn uyayna dukkanin suna riwaya daga zuhuri ɗaya ya ce daga zuhuri daga ibn musayyib ɗaya ya ce daga zuhuri daga abu salama ɗaya ya ce daga zuhuri daga sa'id ibn musayyib da abu salama su biyun kaga sai ya ce a to wannan abu ne mai sauki zuhuri na da riwayan nan daga mutum biyu daga abu salama ibn abi abdurrahman ibn abdurrahman ibn auf afwan da kuma sa'id dan musayyib wata rana sai ya karantar da maliku riwayar ibn al-musayyib wata rana sai ya karantar da uqayl riwayar abu salamah dan abdurrahman wata rana kuma sai ya karantar da ibn uyayna riwayoyin guda biyu a hadisi kaga wannan ta fita babu matsala wannan to wannan shi ake cewa ittirabi idan aka sami ittirabi irin wancan na baya wanda aka rasa da za'i da shi to fa innahu yujibu da'af al-hadith dole za a ce hadisin yana da rauni a dakata daga aiki da shi ko wani hulɗa da shi sai an tsananta bincike an gano menene ya faru kuma wannan shine aikin da malamai suke yi ko da yaushe a immatul hadith suna ci gaba da bincike don su gane me ya faru al-mudraj al-mudraj shine hiya alfazun taqa'u fi ba'd min ba'd ar-ruwati muttasilatan bil matn shine riwaya ta zo wato maganganun wasu cikin masu riwaya sai ta saje da matanin ta yi kama da zancen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam la yabinu lisami illa annaha min sulbil hadith baya bayyana ga mai ji sai faci cewa daga ainihin wato hadisin ne kamar da hadisin Abu Huraira man saba an yutila minkum ghurratahu falyaf'al inna ummati yatuna yawmal qiyamati ghurran muhajjilina min atharil wudu'i lalle al'umma ta zasu rana alkiyama suna hasken fuskoki da hannayensu wajen alula sai ya kara a wata riwaya da faman istata minkum an yutila ghurratahu falyaf'al wanda dai zai iya tsawaita hasken sa to ya aikata haka to wannan bisa magana mafi inganci idraji ne daga Abu Hurairah yazo a wasu riwaya da cewa thumma yaqulu Abu Hurairah akwai zance mai yawa akai kamar da nake fara ku koma ku dinga dubawa to irin wannan sai a ce sunan shi al-mudraj ya fi faruwa yawanci a ƙarshen hadisi ko idan malami ya yin sharhin wata kalma ko wata gaba sai ya yi sharhin sai wani a cikin masu riwaya ya ji ba da labari sai ya cira abin da zai nuna sharhin wa yadullu dalilun ala annaha min lafzi rawin sai a samu wani dalili a gefe ya bayyana mana cewa wannan maganan wani mai riwaya ne bi an yi atil hadithu min ba'd turqi bi ibaratin tafsilu hadha min hadha a samu wata kalma ta zo a cikin wata riwaya ta bambance matanin hadisin daga wanda ba matanin hadisin ba kama a ce ya'ani kaza ko sun maƙala fulanun kaza ko mun gane wannan duka cikin ƙoƙarin malaman hadisi don a tantance mai magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga abin da ba magana su malam yace wa hadha tariqun dhanniyun wannan hanya ce ta kawai karfafa zato a ce ana tsammani ko Uh, alama ta nuna kaza ba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa in da'ufa tawaqqafna idan zatan yayi rauni muka ya kasa zama mai karfi sai a dakata kada a yi itlaki cewa ba maganar manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam dan kanka je zama ashe kuma magana ta annabi ne sallallahu alaihi wasallam tawaqqafna aw rajjahna annaha min al-matn ko kuma karkata zuwa ga cewa daga matanin take wa yab'udu al-idraj fi wasat al-matn idraji yakan yi wahala a same shi wato a tsakiyar hadisi a tsakiya sai ɗan kaɗan da ba a rasawa kama law qala man massa unthayhi wa dhakarahu falyatawadda kama wata riwaya da yazo man massa dhakarahu ne asali man massa dhakarahu falyatawadda man da ya shafa al'aurarsa to ya sake alula sai ya zo a wani waje man masa unsaye wanda ya shafi ‘yan marenansa wa zakarahu, kuma masa zakarahu wa unsaye. To wannan sai wasu suka ce a ƙari ne na mai sharhi da ya zo ba da karatun ya ƙara da lafazin. Sai kuma lafazin ya narke ya yi kama da, idan ka ji shi ya yi kama da cewa duka hadisi. To irin wannan ba su da yawa. Wa ƙarsar na fafi khatibu tasnifan kabiran وكثير منه غير مسلم له إدراجه مالا ذهبي يتشي الإمام الخطيب البغدادي يربط للتافي أكن وننسوننشي الفصل آه ال ال ال ال الفصل لوصل المدرج في النقل sunanshi kenan an buga shi akwai tahqiqin wani babban malami cikin malaman jami'ar islamiyya Muhammad Matsar Zaharani malamin su Professor Muhammad Sani Umar ne, kakanmu ne kenan ko? Babban malami ne ya rasu Allah ya gafata mai malamin hadisi ne masani sosai, matsarar zaharani yana da littafai mabambanta, akwai littafin shi ta duwinus sunna, wanda malamin mu Mala Albani ya karanta da littafin. To shi ne ta hakikinsa, ana buga shi a cikin katon mujalladi haka. To kaji zahabi ya ce abubuwan da khatibu ya ta faɗi a ciki ba duka bane aka sallama mai akwai ja'in ja kenan isu isu malamai sa da ja'in ja akai wasu abubuwan kawai yayi saurin cewa idraji amma wasu malamai suna ganin ba haka bane a yana daga cikin fa'ida littafi irin wannan muka lura yana yawan gaya mana littattafai da suka shafi wasu fannoni eh to haka malaman hadisi suke duk wata mas'ala zaka ga suna da littafi da suke dogara akan shi ko wani musannafi da za su gaya maka cewa ga inda za a koma. Ta, sai ce alfazul ada, al'ada shi ne bayar da karatu, idan an zo za ka ba da karatun littafi, za ka ba da riwaya, ina ne za ka ce sami'itu, ina ne za ka ce haddasana, ina ne za ka ce ƙara'atu alaihi, ina ne za ka ce akhbarana da ire-irensu. Fa haddasana wa sami'itu لما سمع من لفظ الشيخ واصطلح على أن حدثني لما سمعت منه وحدك وحدثنا لما سمعته مع غيرك وبعضهم سوق حدثنا فيما يقرأه على وعلى الشيخ ما لم يتي حدثنا ko sami'itu to yakan faɗi haka ne ga karatun da malaminsa ya ja masa baki inda Bukhari ya ce haddasana Abul Yaman to abin da yake nufi shine ya zauna a gaban Abul Yaman ya bude littafin sa malam Abul Yaman ya bude nashi kuma malam Abul Yaman shi ya karanta shi yana saurare shine haddasana haka nan kuma sami'tu ita ma wannan ta ma fi bayyana wa karara ko wasuliha ala anna haddathani inda kuma zai amfani da haddathani da damirin mufradi lima sami'ta minhu wahadaka ga abin da ka karanta a gaban malami kai da shi ba cikin sauran yan aji ba majalisin naka ne kai da shi kadai wa haddathana lima sami'tahu min ghayr ma'a ghayrika haddathana kuma kamar irin cikin ajin nan yanzu muna saurare ne mu da yawa ko to haddasana ce karka ji ka ce haddasani dan sai tunna kamar kai kadai aka kebanci wasawaga wa ba'du musawaga haddasana fi ma yaqra'uhu huwa al-shaykh wasu kuma suna ganin koda kai ka ja baki zaka yi cewa haddasana wa amma akhbarana fasadiqatun ala ma sami'a min lafzi shaykh aw qara'ahu huwa aw qara'ahu akharu ala shaykh wa huwa yasma'u ita kuma akhbarana tana iya daukan abin da ka ji daga bakin malami da abin da ka ja baki malami ya maka fassara da abin da kana zaune wani ya ja baki malam ya muku fassara duka duka uku akhbarana tana iya dauka Imam al-Bukhari a cikin Kitabul Ilm na Sahih al-Bukhari yayi tattaunawa mai tsayi akan wannan ga kuma cikin Fathul Bari cikin Nukat na Ibn Salah cikin littafin abin nan Jami'u Bayan al-Ilm wa Fadlihi na Ibn Abdul Barri da cikin littafin alkifaya na khatib al-baghdadi za ka ga maganganu akan waɗannan alfazu din da kuma yadda aka rarraba su falabdul ikhbari a'ammu min at-tahdith lafazin akhbarana yafi fadi fiye da ainihin wato labalin haddasana sannan wa akhbarani lil munfarid ita ma akhbarana sai ka ce akhbarani lil munfarid وسوى المحققون كمالك والبخاري بين حدثنا وأخبرنا والأمر في ذلك واسع su Bukhari da Maliku cikin manyan malamai gogaggu a wurinsu ba bambanci tsakanin akhbarana da haddasana duk ɗaya ne Imam Bukhari ya kawo riwayoyi da yawa da suke nuni zuwa ga haka haka Maliku yana amfani da su duka babu wani bambanci a wurinsu wa amma amba'ana amma lafazin amba'ana ita ce zaka ga suna iktisarinta da ana in haddasa ne sai kaga sana sana to amma kaga ana alhamza da alif da nun kaman ta ana to amba'ana ce ka zo karantawa kaka ce ana din haka kaka ce sana haddasa ce daga daga jin ake gane mutum ya koya wa kansa da kansa ka je na cewa sana sana sana sana sai a tashi kawai a baka waje a dauka wannan kawai shaki ne kawai mai zaman kanshi ya halaka ne zai halakar yau wato na ita kuma ita ce akhbarana in ka ga na ita kare akhbarana in ka ga ana amba'ana in ka ga sana ko sani haddasana ko haddasani as the case may be in kaga kuma wata ha'un ita kadai za ka ganta ita kuma lokaci ta ha'un kuma suna ce mata hawwala sanad wato ya kawo isnadi ya tike zai ƙara kawo wani kafin ya kawo matani sai sa ha bi ma'ana hawwala sanad an juye isnadin wa qawlu ta'ala ta Allah yace qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alimul khabir cikin sura tahrim dalun ala tasawi kaga ta ce man an ba'aka ƙala na ba'aniyar alimul khabir to ka biyo kafin nan me ya faru wa iz asarran nabiyu ila ba'adi azwajihi hadisan kaga ba a ce khabaran ko na ba'an ba an kira shi da suna hadisan ita kuma ta ce man an ba'aka bata ce man haddasaka ba shi kuma ya ce na ba'aniyar alimu mene alkhabiru ba al-muhaddisu ko al-munabbi'u ba kaga ai amfani da dukan abubuwan guda uku akan qadiya daya asar nabi ila ba'da azwajihi hadithan falamma nabba'at bihi kaga the same hadith ne kuma nabba'at bihi qalat man anba'aka hadha to wannan jujjuyawar labari guda daya a can an kira shi da suna hadithan anan an ce anba'a wanda ya ba da labarin kuma an ce al'alimul khabir yana cewa ana iya tasarrufi da waɗannan lafuza a wajen ba da labari istinbadin da suka yi kenan cewa wannan ya dillu ala tasawi fal hadithu wal khabaru wan naba'u mutaradifatu dukan su synonyms ne Allah sa mun gane wannan istinbadin wa amal magharibatu malaman yamma in aka ce malaman yamma a lokacin ana nufin malaman andalus sune malaman yamma lokacin wannan yamma ta ba a san da ita ba a cikin ilimi wannan yamma yammacin duniya din nan namu na yammacin afirka duk da alimamu zahabi a cikin siru alamin nubala afon a cikin tarihul islam ya yi tarjaman wasu malamai daga nan ƙasar borno ƙwarai kuwa wajen mutum uku cewa ya ji labarin a wata ƙasa da ake ce ma biladu kanur akwai wasu malamai masana ƙur'ani masana kaza ya kawo wasu guda uku ba ya wani sansu ne farin sani ba amma ga alama labarin su ya ji wannan yake da tun lokacin akwai kanuri kenan ko za su ta fito ina jin babu babu zazzau lokacin na so a ce an ambaci zazzau a wajen yana na a cikin sura alamin nuba a cikin tarihul islam da aka kai aka kawo ya kawo tarihin wasu to in aka ce in ka ji sun ce maghariba su ai suna sharq suna sharq ne misra da da suriya da iraki a lokacin su ne garuruwa shahararru da ilimi waɗannan su ne gabas kenan su ne gabas to idan ana maganan maghariba to ana nufin yanzu inda ake ce ma north africa su ne morocco da algeria da ire-irensu da kuma an tsallaka andalus lokacin duka ƙasa ɗaya ce to ya ce al-maghariba mashahuran malaman maghariba ɗin su ne su ƙazi iyad su baji su ibn abdulbarri su alƙurtubi da waɗannan su ibn hazmin su ne maghariba fayutsulikuna akhbarana alama huwa ijazatun sai su ce akhbarana kuma ba abin da aka koya musu bane ijaza ce kawai hatta inna ba'dahum yutliqu fil ijazati haddathana wani ma har ya kure ya ce haddathana sai ce wa hadha tadlisun wannan magudi ne mummuna mai da ya ƙara haka a cikin tarihul Islam. Wa minan nasi man adda qala lana ijazatan wa munawalatan. Daga cikin malamai akwai wanda yake ganin qala lana ijaza ce da kuma munawala. Munawala shine a miƙa maka takarda rubutacciya ko littafi. Kamar yadda zaka ba mutum kyautar littafi ko kyautar wani kaset ko wani abu to munawala kenan. Al-Imam al-Bukhari shi ne yake yin wannan ɗabi'ar a cikin littafinsa in ka koma littafin annukat alabin salah na ibn hajjirin da ta haƙiƙin malam rabi'ul madkhali Allah ya gafarta mai za ka ga akwai tattaunawa mai tsayi a kai bukhari yakan ce ƙala fulano ƙala mai kwan ya ce haddasana ƙiriƙiri ko suka ji ya ce ƙala yanzu kama hadisin abu huraira na labarin falalar ayatul kursi wanda yake zuwa ɗin nan ya mai sata aljani yake mai sata kayan da aka bashi ajiya na na abin nan na na mai sunan na zakka fit da kai na zakka kuno din da kaje a cikin bukhari ya kawo shi ne da qala to yakan ce qala kawai sai ya kawo mutumin misali qala khalifa qala muhammad qala abul yamani qala ishaqu qala fulan to idan ya ce qala sai aka ga malamin da ya faɗa ɗin malaminsa ne da yana riwaya kai tsaye daga gare shi wannan mutasili ne me yasa ya fifita ƙala akan haddasana to ɗayan abu biyu ko dai saboda wannan riwayar watin ya koye ta ne a wurin malamin ba a aji ba a wata harka ce daban sun gamu da malami kuma sun gamu a kasuwa ko wani ɗaurin aure ko jana'iza ko wani waje to ka sai ni na gamu da malamai sabgasa shine karatu sai wani dalili yasa kawai sai malami ya kawo mai hadisi kamar da ku yanzu kuna kuna fira da malami ko yanzu bini bini kafin ka ankara sai ka je kawo aya ko hadisi ko ba haka bane to irin wannan wanda ba as formal class setting bane to idan bukhari ya buƙaci zai hujja da wannan sai ce kala ba zai ce haddasa ba ɗaya kenan na biyu ko kuma zai yi riwaya bil ma'ana zai hadisin ba zai kawo shi da lafazinsa ba biyu na uku ko kuma ya samu daiƙul makharaj ya faɗi hadisin wani waje ya ƙara faɗansa bai da wani isnadi daban bai san kuma ya maimaita ga magarin maimai kawai sai ce ƙala ko kuma riwayar za ka ga a ƙarshe mawukufiya ce ba hadisi ne marfu'i ba to duk yakan yi mata wannan sai ce ƙala to ita ƙala ɗin ta mafi matsala idan ya zama malamin ba malaminsa ba ne wani lokaci yakan ce ƙala sai ya tsallaka sai ka ce kai wa ƙala malikun an ibn shahadin ko wa ƙala abu huraira an nabi sallallahu alaihi wasallama ko wa ƙala aqilun haddasan ibn shahadin to wannan akwai magana akan inda ya goge ɗin suwaye da suwaye ya goge to wani lokaci kuma sai ya ce ƙala li ƙalali ko ƙalala na Humaidi ko ƙalali Ismailu ko ƙalali Muhammad bin Yusuf duk malaman shi ne ko ƙalali Muhammad bin Musanna ko wa ƙalali Khalifatu Khalifa ibn Hayyat ta yana faɗansu to waɗannan wanda ya ce ƙalali daman babu wani ishkali akanta da gaske shi ya gaya masa to duk irin waɗannan yana faɗan su ne wanda ce ƙalali ko ƙalalana to su dama munawala ce kawai ko muraja'a wato bayan ya koyi hadisai a gun malamin wataƙila sai hadisan ba a bai koye su daga ba sai malamin ya ce waɗannan kawai ka je ka bincike a kansu ka je kawai ka duba su to waɗannan ya zo ba zai ce haddasana ba ma'ana yana da hadisai ɗari daga malamin amma da ya zo malamin ya koya mai hamsin ne sauran hamsin sai ce mishi gaskiya ban da lokaci kaga mun haɗe aikin haji ni kuma zan koma garin mu sauran kawai ka je ka duba su to waɗannan sauran ba zai taɓa cewa haddasana ba sai dai ce qala li khalifa ko qala lana saboda munawala ce saboda ainihin ba ba ba ta hadisi bane to wannan Imam al-Bukhari da haka yake kuma bai taɓa faɗi da bakin sa ba istikra'i ne yasa aka yi ta bibiya aka gane take-takensa shi sa bayan shuɗewa imam al-bukhari an yi tsawon shekaru mutane ma haushin shi suke ji ce wannan ya zo ya rubuta littafi a rasa gane kan littafin har sai da malamai suka zo daga baya waɗanda suka rayu da littafin suka fahimci littafin suka yi ta bayani aka gane falalarsa kamar musamman dai al-imamu ibnu hajar Allah ya gafarta mishi shi da Bukhari Ibn Hajar sharhin shi na Fathul Bari yana da gaskiyar abin da yazo gaba ɗaya ya baje duka kunuz na da littafin Imam Bukhari sai dai shekara 26 yana rubuta sharhin bare da gaske shekara 26 yana rubuta shi yana rubutawa duk sati duk sati yake rubuta abin da zai yi darasi da shi duk ranar Juma'a yana ma dalibai darasin Sahih Bukhari to kafin a zo zai rubuta sharhin hadisan da za a yi idan ya zo zai ba su su je su kwafe next week shi za a yi karatu a kai sati zai kawo musu wanda za a yi next week shi ake bi ana bi ana sharhi ana sharhi sai da aka shekara ashirin da shida week in week out sannan aka fita da wani littafin shi sa ran da aka gama sharhin ran da aka sauka sai da aka yi wata babban walima ta duka ƙasa aka gayyato jami'an gwamnati da masu fada aji da sarakuna da malamai da ustazai da mawaka da suka zo suka yi waƙe ba waka irin wannan tamu ta Hausa ba waka irin ta rubutu aka yi walima aka ci abinci sannan sarakunan suka irin kamar lancin suka dinga siyan shi da kuɗi masu yawa ya sai kwafi ɗaya da kaza daga garuruwa aka dinga aikowa ana sai littafin garuruwa ake aiko da da daloli kenan za a ce ko da zinariya kuɗi mai yawa ana sai littafin shi sa bai kamata a ce baka da shi kai a ɗakin ka yanzu gashi nan da sauki fatul bari kuma a ce baka karantawa bai kamata ba kana ɗalibi kana ustazu a ce baka da fatul bari ko da baka da komai ya kamata a ce kana da shi kuma ka dinga karantawa a ni mun ce kai miliyan ɗaya ba muna magana ne akan littafin tarihul islam yanzu fatul bari yayi tsada a ce 200 ko da 50 da dubu bakwai dubu takwas muke siyan shi ina jin dubu sha ɗaya na siya na wanda ya tunawa na wanda na siya daga baya na darul hadith na maktabatu darul hadith dubu sha ɗaya kamar shekaru sha biyar haka kamacin amma yanzu ya kai wajen in ka je kano hala a samu irin dubu saba'in na dubu tamanin ya kasan da yake an mishi bugu iri iri an mai bugu iri iri akwai na yan kasuwa akwai akwai akwai na na na na na yan na yan crypto ma hala akwai wanda suka suka kwaso shi akwai saka hargo to akwai saka na eh musta'mal amma ya kamata ce kana da shi gaskiya kaka sake a ce baka da littafi irin wannan Allah ya kyauta to bari mu saurara anan ko za mu sake darasi ne ko sai an yi break sallallahu wasallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi